نعم قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan uwa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah muna muwafaka. yau muna subdu sha ɗaya muna subdu sha bakwai ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu shekarar dubu biyu da ishirin allah mana mafaka yan uwa kamar yadda aka saba za a iya kiran mu kai tsaye a wannan lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 zero an soixante haka a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan su ne lambobi wanda za a iya kira kai tsaye a wannan lamba insha Allah bismillah alama wani ibrahim نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko malam yana gaishe ku bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku ga abin da yake tambaya kamar haka yana cewa Allah shiga ta malam wai a yanzu idan mutum ya zo sallah ya sa babat wai ya iya yin ya yi sallah da shi alhali ya rihe baki da hanci
yawa a takaice masalar babet babet kenan abu ne na sunan turanci wani abin da ake takunkumi a rihe huska babet to gaskiyar magana asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah baki a rihe kila kusan kullum musulunci ya ma darura zamanta- zaman kanta da abin da ke na darura ta gito kuma akwai sokitan abin in akwai darura da ta sa aka sa shi irin wani ake ambata a yanzu na magana wani abu na illa ko cuta wannan ba lahi ba ne ba da an sa shi a halin darura amma a haka ne irin ka sa rauni ka riye baki ka yi sallah shi ne bi halitta ko da kana da shi kana iya kana iya ƙasa da rawanin in ka ƙare sallah ka maida to amma in dan wata darura ta gito aka ce ka sashi to ka samu damuwa akan dalilin misali wani mura ce maki ba ma wannan cutar ta zamani ake ta corona a kayan ita ma da yawan mutum idan yana mura balle masallaci inda abun fanka ko na daban ko wani mai akun iska ta kan damun shi kaga wannan in ya sa ya bakin shi da hanci dan bari hanci sai ne baki wannan bai zama to lahi tunda akwai darura amma ba darura bai halitta a rihe baki a sallah wallahi a'lam na'am malam ana shiga kuma da sai wani ba Allah shi kuma ya bugo waya yana cewa bayan gaishe ku kuma iya jinjina muku bayan haka yake tambaya a game da wannan zamani da ake ciki na hana juma'a ya ce wai meye matsayin hama hukumi- hukumomi da suka hana mu yi juma'a wai eh, gashi an ce kuma juma'a guda uku in ta bar mutum kamar yana da laifi to to shi me matsayin wai lahin a kansu ne ko kuya ne lamarin yake ciki ya so a dantar da shi Yan tambaya. a takaice yan uwa ruwayar da ta zo ta yi maganar wanda ya bar juma'a uku babu juma'a babu sa- eh, ya bar musulunci ko cewa ya ari zuciya shi lafazin hadisin yadda yake akwai mantarka juma'a talata juma'a mutahawwinan wata ruwaya mustakhifan wata ruwaya bingin uzurin duka da ake magana wanda ya bar juma'a uku ya laifi kaza ko kaza a wanda babu uzurin komi ko ya bar ta ne don wulakantarwa ko don reni kenan kai da ka bari dalilin uzuri an hana kenan Allah san uzurinka ba wani magana ka shiga cikin layi ko daya saboda shari'a ta baka dama eh, na kauce ma shiga kan sa ka cikin hadari kuma ba dama in akwai abin ne ka kiya shine wannan hadisin ya kama ka a ce ka arhe zuciyarka in ka bari ne da gangan ba uzurin komai na'am Allah shiga ta mana sai wani shi kuma yake tambaya ce ko kuma ce wata mata take tambaya a game da ta ce wankan janaba ne ya kama ta kahin ta yi kuma sai ga haila ta zo mata wai ya ne lamarinta ɗaya za ta yi ko kuma ya za ta yi
a matsalar gama wankan janaba da wankan haila malamai magabata suna da maganganu kan mas'ala wasu na ga cewa idan janaba ta kama mace kuma ba ta yi wanka ba haila ta zo za ta bari in ta kare ta yi wanka guda wannan ko ku haila ta tsaya ka samu janaba kuma shi ma dai su gama to sai nan fa'inta ce ta su magabata amma magana mafi ƙarfi akwai fatawa ta ɗaya cikin sahabbai da ta ake kawo hujjar cewa ba a gama ibada biyu a wuri guda misali abu kata da al'ansari ruwa da ta tabbata bayan hakim ya tabbatar da wakar mamu zahabi haka albani cikin silasa yana albani ya zo da ruwayar ta tabbata cewa wanda eh, ya zo gidan ɗan shi shi abu da al'ansari sahabi ne mutum madina ran juma wannan ɗan nashi yana wanka ci wani idan wanka da kake na janaba ne ka sake wankan juma'a daban ta wannan ruwa malamai ke kai hujja cewa kenan ba a gama ibada biyu a wuri guda wasu malamai kamar sai da sahabi cikin fiƙe suna yana kawo inna mal'amal bin ya kenan tun da niyya kai duka bi ta san maka malamin suka mai raddi irin sa albani rahimahullah cewa inda wannan ruwaya tana magana kan abin da aka shar'anta wani aiki na ibada ana aiki da niyyar da kai ya ce bai ɗokan abin da ba a shar'anta ba ka mai niyya ka ce niyyar ka tabbatar da abin girma sharo ya ka misali yanzu mutum ana bin shi azumin watan ramadan na wata guda kuma ga ramadan ya zo na bana kenan zai iya niyya ɗaya tunda duka ramadan ne matsayinsa ɗaya ya yi ra- azumin ramadan na bana da niyya kuma har na bara yayu kasan dimin hanga sun baiwa to shi ce me yasa za a gama duk ibada janaba ibadata daban wankanta daban haila wankanta ita ma abu ne da wanka ya kama nawa kowanne zaman kanshi yake yanda ba za misali yanzu ana bin ka sallah azhar sai ka zo ana la'asar sai ka ce shi kenan tsaya ko ka zo misali na banka azahar ta jiya ka zo yau ana azahar ta tsaye niyya duka in yi su kowa zai ce maka a azahar ɗaya ba ta yi ba to me yasa a wanka ɗaya zai ɗauki biyu farai irin su albani zai bin hazam sun kawo dalilai wanda gaskiyar magana ibada ce mai zaman kanta janaba ta kama haila ta zo za a yi wankan janaba lokacin da ta samu ibadata ta ƙare kuma a yi jiran ita kuma haila in nata ya ƙare a yi wankanta hashi bin hazam rahimahullah iya gawo cewa wanda ya zo ya ce ya gama wanka biyu da ɗaya da niyya ɗaya ce duka baka wankan gaba ɗaya shi ɗan zai gaba ɗaya ba ce duka wankan babu domin ba kai ba abin da aka ce kai kai ba kai wankan yana maka ba kai ne wankan haila ba wane kai wani ta kai na gaskiyar magana kurin abin da ya lahiya kuta daga wannan mushkiloli kurin kina da janaba kin samu haila ki yi wanka na janaba daban kuma a yi jiran haila in ta ƙare a yi nata wannan shine kuma magana mai sauki kun ba ita wannan ba mai cewa ba ta yi ba sai dai a ce an ba su yi to kenan kullum mutum ya kauce ma shiga lahi akan yin lahi wallahi alam na'am to sai sai wannan shi kuma yake tambaya mutum ne ya yi niyyar yin juma'a alhali kuma sai aka yi azhar waya ne matsayin sallar tashi
to eh, shi asali dai niyyar jum- niyyar juma'a yi kuma bai yi juma'a ya asabar kenan wannan kun ya samu nafila ita ba a zuwa bai niyya ita ko juma'a ba juma'a ba ce ba don ba juma'a ba hudu ba kenan wannan a takaice wanda ya zo masallaci irin wannan abin da ake ciki a yanzu ka zo sai aka sauya sallah kai ji kake a- juma'a ce a shi azhar ce sai aka aka yi azhar azhar da kai aka kare sallah sai korin ka kaddara ka sami nafila raka hudu kayan azhar dan ba juma'a bace ba bala ta sallar ka tayi ita kuma kai kuma kai ne azhar ba su sallar ta azhar tayi su kai ne azhar amma kai maka kowace sai ka tashi daga baya ko in ka ji gida ka kawo sallah ta azhar raka hudu Allah wa alam na'am sai wani shi ma yake tambaya cewa sallar juma'a ce suka yi alhali ba fudu ba waya ne matsayin sallar ta su take to an wa shi hudu ba a cikin juma'a tana cikin rukuni rukuni ne ma'ana in babu hudu ba ba juma'a ba a juma'a ba ba hudu ba don haka wanda ya yi juma'a ba hudu ba shi ma dai nafila ce ya yi. ita ba a zahar ba kuma ba juma'a ba ya yi nafila raka'a biyu in ya zo gida ko a can ya samu dama sai ya niyya ta sallah a zahar ka a zahar ka hudu ba a juma'a ba hudu ba ko an yi kudin nafila akai ba ju- ba sai ba juma'a akai ba yanzu tana cikin rukuni na sallar juma'a yin hudu ba
na ga kamar sai wani shi ma yake tambaya ya ce wai da gaske ne wai ba a ramuwar azumi a wannan wata na sha'aban
to eh, shi yan uwa mas'ala ta ramuwar azumi a sha'aban ana kawo maganganu na hata da nafila da ake ce zan tafi sha'aban filata su mu babu wata yan uwa babu wata wanda ba a ramuwar azumi wannan kasan da ba sha'aban ba kowanne ma in dai ba cikin ramadana ba in dai ba ramadana ba babu wani wata na tun daga shawwal zulqada dulhijja muharram safar rabi awwal rabi akhir wani ajiyar zuwa ƙarshe dai babu watan da ba a ramuwar azumi amma maganar cewa ba a ramuwa a watan sha'aban ba gaskiya bane misali aisha radiyallahu anha tana ba da labarin cewa ita ramuwar azumin ta ma saboda hidima ta manzan sallallahu alaihi wasallam tace ita dai ba ta samun ramuwar azuminta da ake binta irin na mata sai ma a watan sha'aban take ramuwarta to kaga wannan nasi ne karara cewa a ce ba a ramuwa a watan sha'aban ba gaskiya bane ba ba ilin kurin hira ce kurin kuma da na ga muku babu wata wanda ba abu- babu ramuwa wannan misali ne na Aisha radiyallahu anha na ita ramuwa ta tama sun ba ta yin ta sai sha'aban kin ya kama ƙarƙashin wannan akan kawo ko ruwaya cewa idan ta saba sha'aban ta sumo idan sha'aban ya tsakiya ka koyi azumi ruwaya ta tabbata abin da ake yi a nan gudun ko kare 'yan karyan wata amma wanda dama adatan ya saba azumin shi irin masu azumi da yawa cikin sha'aban ko irin masu azumin alhamishi da litinin ko da ya dace da dibo hari yau ce dibo hari kana iya azumin ka na litinin in ta dace litinin ce na haka kenan a takaice babu maganar hana ramuwar azumi a watan sha'aban kuma dukkan wata ne ba ramzan bane ba kuma haka azumi ga wanda bai azumi ne aka hana shi in sha'aban ya rabi kai azumi saboda gudun neman masu taryan wata shi yasa amma dama kan azumin ka ko na yau da kullum ko a tsakiyar rabin sha'aban ya zo zaka iya yi wallahu alam na amma da sai wani ya yi magana cewa ya kamata a ja hankalin mutane a game da kamar waɗanda suka yi zo- sallar juma'a wannan ba kudu ba inda an mana su yi haƙuri mana ne da na abin a ja hankalinsu na cewa su yi haƙuri wata ran sai labari
to abin da aka tambayar da aka yi maganar hukunci ne aka yi wanda idan kai cewa ba juma'a ba cika kenan kwa da kai wannan abin kai ba nan ka ba nan kenan wannan ka dangana ka yi abin da yake wajibi kanka abin da Allah ɗauke maka uzurin abin da baka damar yi an ɗauke maka wajibcin duk mai uzurin yanwa duk wanda uzurin rashin juma ta kama shi ba da gamba ne bai bari kudin zai sallata a zuwar kuma ba da laifi kan shi tunda ba dan gamba ne ba dan rashin ko dare ne abin ne bari dan manzo Allah cewa da bari dare ne ko dan ba rashin uzurin komai
na'am malam sai wani yake tambaya cewa kamar an tada ikama ne kuma sai aka jima ba a tada sallar ba wai tana faduwa ko ko sai an sake ta sai da aka jima can tukwana kuma aka yi kabbara aka shiga sallah.
a'a ta da ikama baya bata dan an jima misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah ha an ta da ikama sai ce kowa tsaya wurin shi kowa tsaya wurin shi Eh,
shikenan ya tafi gida an jima sai ya dawo da alamar wanka a jikin shi kenan ya mance wankan jarama a zanen abu suna tsaye ji gida ya wanka ya dawo kuma da ya zo ba a sake sabuwar ikama ba kurin aka ci gaba da sallah don haka kenan wanda a, ya me ake cewa aka yi ikama don an jima babu wani matsala kwanan nan naga wani makatsa na abin da yauka a masjidin nabawi na madina annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam abdulrahman huzaifi ya tada sallah an yi kabbara kurin hituna ba a rola kenan alama sai ce alama safi kun kowa tsayin da yake a madina kwanan na kai abu na kwanan daga bidiyokin kai kowa tsayin da yake aka ta mamaki liman ya hoto daga cikin sahu ya zo ya sake arwala ya koma ya shiga ya kabbara aka ci gaba da sallah sabo a madina kwanan ba ba ba- ba zuba a can da to haka haka wannan abin da Abdullahi zai yi haka manzan manzan manzan da Allah ya ku haka yi kenan ba wa matsala komi tsawon lokaci da wani abu ya gito ko tattauna ko na daban tsawon lokacin ikama bai bata ikama kurin lokacin aka zo kurin za a ci kabbara ta sallah kuma a ci gaba da sallah ba buƙatar sake sabuwar ikama wallahi wa'ala
na'am, sai wani shi kuma ba Allah yake tambaya ya ce bayan gaisuwa da fata alkhairi a gare ku yana cewa Allah ya saka muku da aljanna firdaus amin bayan wannan sai wani shi kuma yake tambaya cewa a wai kamar hudu ba ce liman ya zo shi sai ya karanta rubu'u guda kawai haka ya yi a maimakon hudu ba a sallar juma'a
to an wa idan aka ce ya karanta rubu ko da da abu na qur'ani nan akwai ummu hisham tana ce ita bata haddace ba kafa ma sai a bakin annabi sallama inda yake yawan karantawa a cikin kudu ba kenan manzon sallama ba tsaki da dogon larabci ba qur'ani ne ta karanta sun samu nake da gurin kenan karanta qur'ani an karanta qur'ani wazi ne dan mai hudu ba ya tsaye ya muqaddama ya alhamdulillah ya karanta wata aya ta- sura ta qur'ani hudu ba ta yi ba wani dogon larabci so da ma mutane sama kasan dogon larabci kana magana da auren ba mu jin larabci ma kana ba kan kawala ba wani bukatar yan uwa hudu ba abinda malamai ke magana cewa wa'azi ce na sati kurin yanda kake wa'azi malamai shi wa'azi ya yi bayan bayanin qur'ani ko hadisi ya kauri ba take dan hakan samu wasu masu inkarin fasarar hudu ba sai ta bakan sau hala ba fasar hudu ba wani abu ne sabo ko ba an yi ba ma duk mai cewa hudu ba ba a yanta da wani halishi to zai ce kenan sai a fasa wa'azi kurin sai a je a tsaya a unguwa a ta karanta sura ta qur'ani a karanta hadisai da larabci a watsi za ka sani ka kwaje banka da baka hankali ka zo kun ga tsaya kurin kawo mutane ku tare mutane ku zo ku zo mu wa'azi ba san abin da ka watsi kan sa ce gaskiya baka fahimci wa'azi ba baka fahimci ba da zamu ci karatu a takaice astaghfirullah baka fahimci ba yanda ake cewa wa'azi amma karanta qur'ani an ce ayin lahi amma dai ba haka ake wa'azi ba takaice kenan maganar cewa fasara hudu ba abu ne mai kyau kuma su magabata wanda suke masu suna magana ne wasu malamai akan a zo a yi hudu ba ya halitta a yi hudu ba da wani halishe ba larabci ba shine bayanin magabata yau sai su shigo magana su ce ba a yi ba fasara a fasara daban su bisa inkarin fasara hudu ba suna maganar yin ta gaba ɗaya da halishen hausa ko zabarmanci ko barbarci ko f- ko turanci na ingilishi ko na tukon faranshi shi ake ni suke cewa ba a yi wasu a can da kin tun lokacin farkon al'umma akwai malamai masu ganin cewa babu wani abu da ya hana ka zo ka karanta ka musu wa'azi da halishan su ka kawo ma'anar ƙur'anin da sunna Allah ya ce annabi ya ce kaza in dai ka haka hudu ba ka kuma ta yi masu ba ba ba a ce ba bai cikin ba ka ce ba wani ba imam malik bane bai ce ba a yi wani ne cikin almajiran shi ya kama magana ba duka malaka masu ce a ke da haka yan wata kai su magawata suna magana akan hudu ba zunzurutu da halishe ba da rabci ba sai ka ta kasashen rasha kan su bukhari sai ma muslim can kasashen rasha gabas mai nisa har yau haka suke hudu ba su kurin za a ja aya da hadisi da halishin su kun wazi aka yi misali kwanaki an samu ɗan rikici a ƙasar indiya tsakanin musulmi wasu na ga su a can in suka saba yi kurin liman zai hau mumbari yadda ake wa'azi kurin zai ta kawo aya da hali da harshen su ya musu wa'azi Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza yanzu ana wa'azi da Hausa ya kare kaf babu larabci kuma a hurba watsi haka suka saba idan su sai su kawo maganin a ya za a ce a yi hudu ba a yi wa'azi kuma sun san a can da ma akwai mazaba masu dan make su a hanaf ne wannan matsala ta kawo saudiya an zo zama da ake na hata kibar ulama mai malaman saudiya an zo an zamana a shugabancin zaman bin bazi ne rahimahullah bin bazi ne shugaban zaman aka kawo ga irin abin da ake ciki kasashe kasar indiya na yin fasara na yin ba fasara ba yin hudu ba da harshen indiyanci harshen su karshe bayan tattaunawa abin da aka ajiye magana abin da sun ce tabbas juma'a su ta yi ba bata juma'a amma suka masa nasihar abin da ya yi shi limami da zai hudu ba in ya zo ya haka mimbari ya kawo ayoyin ƙur'ani da larabcin da suka zo ya kawo hadisai yadda suka zo da larabcinsu in yi so kuma sai bayani kenan tarjama fasara kenan kenan hudu da yake so ya yi ayoyi da yake so ya kawo da hadisai ya kawo su yadda suka zo ayar da hadisin amma suka ce babar matsala ko ɗaya yawa mutane al'umma bayani da halshinsu don hudu ba saƙo ne ka zo ka samu daga ta musu dogon larabci ka waje ba san ba abin da kawai mai kamar kamar da su na gaskiyar magana babu wani matsala ko daya yin fasara hudu ba da larabci kuma haka tambaya da yayi mulimamin ya zo ya hamin bai karanta rubu'in qur'ani hudu ba ta yi kuma juma ta yi wallahu a'lam na'am to mana wannan mai tambaya ke cewa ko take cewa wai mace ce mijinta ya yi arme ta kuma sai ta ce ya kamata wannan ya ke sakamako tasta na resulta na abin sida sai ta kiya sai ya kiya kai ya ce eh, take cewa wai me hukuncinta don ta kaurace ne
to shi yan uwa mas'alar mace ta ce za ka yi arme ba ta yarda ba sai ka kawo zirta na waccan mata gaskiya malamai bincike da kai suna tana da haƙƙi saboda wani abu ne wanda yakan wakana kuma dalilin arme da yawa ya wakana mata da yawa suna gidan arme balle masu mata biyu ko uku so da yawa an yi haƙiƙa tana zaman arme ya ji ya armo wata a waccan da ya armo sai ya zamanto tana da cutar wanda ta sida misali ta zamani ya zo matan gaba ɗaya biyu duka koce abin shahita kan suna gidan arme amma an kama suna kwanci suna zama ne fitin zana ba wannan kaga kenan shi yasa aka ce yanzu kamar sanin Najeriya ya zaka man doka ce ma ina za su kara laraba su dubi kara laraba ma dama arme ka'ida sai an kawo takardu na examen na yanzu takin kowa bashi da matsala ta sida an atukwa arme ma kenan mace tana da haƙƙi ce gaskiya mun amince ba da abin yawa kana kun ba zargi bane ba wata ba zargi ba ta daga cin har zawara ce dama iya kan mijinta ne ta kware ce ku shi ma miji iyawa arme ne da haka nan gaskiyar magana malamai da abin sai samu an zamanin sai babu mace tana da haƙƙin ta ce ta gaskiya sai ta ga sakamakon matar da za a armo na in ta ce ta ka ba ta lahi ba gaskiya eh don abu ne yawa kana tabbas
to mai tambaya na gaba yake cewa ya ake nafila ta bayan isha'i kuma menene fallalata in daji ko ta nafila raka a biyu a yi sallama bi a yi sallama bi a yi sallama ko in wuce rice annabi ya yi raka a takwas ma zama guda ya kawo raka uku daga baya kana iya raka tun daga raka daya raka uku raka a biyar da raka a bakwai raka a tara zuwa sha daya ya tabbata illa iyawa in suna tambaya ne kan kwanaki mun ba da wata bayani kan wata nafila da muke gara basa wadda manzan san da ke cewa wanda ya kara wanda ya sallah raka hudu bayan sallar isha za a rubuta mai ladan kamar yasa da nuna takardar kuna sun su ne yake magana ita wannan nafila ce raka a hudu ce za a yi bayan isha an dawo gida fatiha da sura ko ta raka'a ba irin sallar isha bace ba raka'a biyu ta ƙarshe a yi fatiha kadai a ko ta raka'a za a yi fatiha da sura kuma a yi tahiya a ruwa ibn mas'ud ba sai an tashi ba bayan salam ce ba kuma aka yi fatiha da sura aka yi raka'a biyu aka yi tahiya kuma za a yi tahiya a wa'annan salati a yi addu'a tashi kuma a kawo raka'a ta uku ta hudu ta ku ita ma da fatiha da sura raka'a biyu ta ƙarshe kuma a yi tahiya a wa'annan salati a yi addu'a ta kwan sallama wani ta ce raka'a hudu da ake magana in ta kake magana mai gara ba sa ta bayan sallar isha wallahu alam na malam wata take tambaya game da shafa'i da wutiri da ita abinda take cewa ta yi shafa'i din kahin da ta da ta da ta zam- ba ta zamna ba sai ta tashi ta kawo na uku kenan maimakon ta zauna ta yi ta hiya ta ta yi sallama ta kawo daya sai ta tashi ta kawo na uku wai a mantuwa ne ta yi wai yaya ne wutirin na ta yayi to shi akwai wanda hani ya zo a kan shi akwai kuna wanda babu hani misali raka'a biyu ta yi maimakon ta zamna wurin zama sai ta tashi nan ba matsala komi ta ci gaba ta kawo raka'a ta uku ta zamna ta yi tahiya ta yi sallama guda ana uti da raka'a uku a yi zama guda ya halitta na'am ta kuma take wai ina zuwa Mhm.
akwai wanda bai halitta ba ka yi raka'a biyu a yi tahiya a ba a yi ba sallama a tashi a kawo raka'a ta wani an hana manzara ya hana kwatanta mutuli da sallama garba na'am to amma shi kin kanshi idan da mantuwa ne kuma daman mantuwa ba ka lahi ba aka maka lahi kanta in mantuwa ne sallaka ta yi wuturinka ya yi sai wacce ka ce min bayanin mi ta ta yi kamar ta yi wutirin ta yi shafa'in ne kuma ya can cikin dare ta tashi tana iya kawo wutirinta to ai daman shi ne mutane kullum su gane shi kaɗai ba dama wannan shafa'i da wuturi ba da muke tsammanin shi bane mutane ɗauka suke kurin kamar ka'ida ce kurin shafa'i za a yi raka'a biyu a yi raka'a ta uku shikenan ba haka bane duk da haka kin ya halitta ba lahi bane ba menene ake nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatikum bilal wutr ku sanya wuturi shine karshen sallar ku ta dare shine kuma kuma annabi ba dama kana wuturi da raka'a daya yace mai so da raka biyar ne da raka uku kai raka har sha ɗaya kenan abinda wanda ya takaita wutiri a raka uku shi muka saba to idan raka uku za a yi shine ake karanta fatiha da suratul a'la sabbihi kenan a raka ta farko raka ta biyu a karanta kuliya bayan fatiha da kuliyar kafiruna a yi tahiyya a yi sallama a tashi a ka raka ta uku fatiha da kulhuwar lawo ko a kara da kula uzzai to amma mutum wai ka a ɗauka kamar ƙa'idar ce haka nan ko da kenan kana dama ka yi raka'a biyan ce hudu ka yi daga baya can ƙarshe dai a kawo ƙarshe an ta shiga raka'a ɗaya ta wuturi sallah ka ta yi to amma gane mu yi misali wuturi da raka'a hudu misali raka'a biyar kai in raka'a biyar ce za ka yi raka'a biyu da fatiha da surar da ka iya ka yi sallama ka tashi ka kawo fatiha da suratul a'la raka'a ta uku raka ta ka ka fatiha da ulal kafiruna kai sallama ka tashi ka raka a guda fatiha da ulal kula uzai ko ka tsaya da ma sai ka ji kwanciya kai ɗaya ya halitta kuma ka zo ka yi raka'a biyar zungur ba zama zama ɗaya ya taba daga annabi sallallahu ruwa ta cikin sai musulun kenan kana iya raka'a biyar ma ka zama guda yan warasar da aka ba ta da matsala diyan da kai inda ka yi bibiyu ka yi sallama kana iya raka'a hudu raka'a bibiyu ka yi hudu in zo kwanciya ka yi ɗayan ko a nan ka yi ta tun dai wa ba lahi bane adwa kurin tambayar da kika yi kina yi raka'a ki bi yanzu an ukun ki yi in kin zo kwanciya ki yi ɗaya shi dai an ce kurin a sanya wutiri shine karshen sallah ta dare ba wutiri shine riya sallar dare to duk da ya halitta an kai wutirin ma ka tashi cikin dare an samu ba nafiloli ba an samu raka'a biyu kana iya raka'a biyu bayan ka tashi wallahu a'lam na'am malam sai wani shi kuma ke tambaya kamar aka yi rasuwa sai aka tura ko ku je ku yi rami da kuka je kuka yi rami wai kuna iya tafiya ku gida ko kuma a yakun tsaya an binne da ku ainihin lada ne in ka tsaya nan sai ka teka an kuma kana buƙatar lada sai ka tsaya ai ba dole Ita- an ce abin da sai sallar gawa fardu kifaya ce sallar gawa da biniya fardu mai fardu kifaya abin da idan wani ya doke maka iya misali yanzu an zo an sa kurami iyawa misali malaman tun da zaba kai shi biniya da asar an ta kai ta- ka ta jiran an binne gawa da asar wasu ma za a zo a damun tun da sai a ce biniya ya bayan da asar na kenan ba wanda ya dora maka jira sai sun zo in kana bukata kana iya tsayawa abin da kai ko kuwa kuma haka bina kai ma kai fa baka cikin rike gawa kai ba ladan sallah ba ba ladan rike gawa ba na ga baka fara bayana ma wanda je makan tayar mi na ga shi baka ciki ladan binne gawa nan ta kiratan ne yace kirat na horko wanda ya sallah gawa abin lada kaman gidan dutsen hudu lada na biyu man ta gari wanda ya bugawa kai baka bita ba kuma sallah ba kana ba tai gaskiya da mun lada da gaskiya kada lada dai na addu'a sauransu amma baka cikin wannan garaba ta rike gawa rike gawa na bice lada biyu ne kira ta biyu ne wanda ya sallah lada daban kira gawa da wanda ya bi ta aka je aka binne kaga kai kuma ka cikin ko ne shi gina ya yi kan kunin gini na kasa ladan gini Mm.
na'am sai ladan addu'a kun Mm.
sai tambaya ta gaba su kuma abin da suke tambaya cewa kamar sallah ce suka zo yi tare da liman ana cikin yin sallah sai ya zama to wani abu da- kamar rukuni daga cikin sallah ko kamar ruku'i haka sai ya barka kai kuma baka iya gaggawa ka isko su ka- kai sai ya barka wai wannan sallah ta kai za ka yi wannan Kable ko ba?
wannan raka'ar da ka bari ruku'i ne ka bari ko sujada na'am wannan bata cikin lissahi in za ka bi liman an an kare sallah kaf sai ka kaddara raka ɗaya ta barka duk raka da ka bar mata ruku'i ko ka bar sujada to wannan bata cikin lissahi ka ka ware ta an liman ya sallama sai ka tashi ka kawo raka a guda zungur kamacin wancan sai ka sujada ba da salam wallahi wala na malam sai wani shi ma ke tambaya kamar aure ne aka ɗaura da mace da sahi da mulace sai mijin ya rasu wai yaya ne hukuncin ita wannan macen in dai an ɗara ma'armi ya rasu ko da ba a kwanta ba irin da ake ɗauko amarya kwan abubuwa daban shi dai a takaice za ta ci gado kuma ta yi takaba yadda kowace mace take takaba kuma sadaki ta ci haka manzon da Allah ya koyi hukunta da sanin wannan misali ya wakana lokacin Abdullahi bin Mas'ud irin wannan rikici wasu suka zo suka mai tambaya wata mace ce a cikin an karama armi komi an yi ita ba a ma yanka sadaki ba sai Allah ya mijin cikawa ya za a yi Abdullahi bin Mas'ud sai ya ce gaskiya ban sani ba ba nan fata wata kama tambaye ce ban sani ba ibn Mas'ud suka ce kaman kai yi wani ta- to wa za ya za mu yi ko ban sani ba ku yi gaba suka je bada suka sake dawowa da wannan tambaya kai da ƙarshe suka ce to in ma mai yi da don ba a zama haka nan ba a raba gado kama nan hukuncin da kaje ga shine daidai ya ce to tun da kun ce haka zan muku ishtihadi da fa'inta ta in na yi daidai daga Allah ne in na kuskure daga shidan ne Allah gafarta mu ya ce abinda nake gani wannan mata da aka ɗarma mata armi ba a kwanta ba yanka sai Allah mata cikawa Allah ya mijin cikawa ya ce za a ba ta sadaki daidai sa'anninta ko 'yan uwanta misali a tambaya nawa ake biyan 'yan gidansu sadakin gidansu nawa aka biya ko 'yan unguwarsu ko go- garinsu da ba da daidai ita ya ɗauka a cikin dukiyar mijin a ware mata sadaki ko da bai bata ba ko da bai yanka mata ba ya ce kuma za ta- za ta yi idda kuma za ta ci gado wani abin da ya yi haka katarin akwai ma'aƙil bin yasar cikin sahabbai iya zamani aka yi wannan fatawa ta ƙarshe iya ƙarewa ya tsaci ya ce wallahi wannan hukuncin da kai ka yi daidai da hukuncin da manzon sallallahu salama ya yi a cikin wata mace a cikin mu barwa abin tuwa shi kace ina gani wannan barwa abin tuwa manzon Allah haka yi wa kana barwa mijinta an ɗarma arme ba a kwanta ba ba a yanka sadaki ba Allah mai cikawa shi kenan ga abin da manzan da yawo akan wannan mata ya aka ba ta sadaki daidai kamar ta matsayinta aka ba ta gado kuma ta yi ta kaba ibn musulun ce alhamdulillah ya yi godiya ga Allah kun ga nan ya karantar da mu da cewa ashe ana armi bashi sabu haka suke duk sun ɗauki wani problem kin matsala ta armi sai ka yi asusu mai yawa ka yi shekaru kana tarawa a'a idan ba ka misali mutum ne kwantaktiyar ɗaunar masu na zamani ga aiki ba a tara kuɗin aiki kuma ana son armi ya ga wata tattara sun iya santa maimakon a ce sai ya shekarun tara kuɗin armi ya ba da mata wanzuwa ne an arma maka wance akan jika kaza ɗari biyu ne ɗari uku take banka bashi ne a zo a yi armi a kai amarya wasu na cikin kada wani abu ana kone sahabai sun yi ba kobi daga baka annabi a gaba aka bada na kafa wani sahabi sai da zo mutuwa ma ya ce ka ne wata ta wance annabi ya dama mana armanta annabi ya dama arman biyan bayan ba ta kusa sakin ta ba in na mutu gona ta kaza a doka a bata ta matsayin sadaki haka akai in wa wannan kwarai ya karantar da mu karantarwa musulunci babu kumci akan arme ba a matsa ma arme rashin rashin sauka ma arme shi ya kawo samari suka yawa tuzurai ƴan mata suka yawa kan titi kuma dole kuma abin da ba su yi wa kana zina ta yawa tunda kowane ya kai balaga kuma ana shi arme su ba al'ada al'ada ta mamaye mutane wata ma Allah kiyaye an wallahi an wa mutaka ba a sassabta harkar arme ba cikin al'umma wallahi ba lalaci bai karewa Allah shaidu marasa a gane a kasu cikin lamar arme akwai bambancin matar da aka saki inda misali mutum sakin mace ne ya bai kwanta ba da ita to wannan ba ta idda kuma sadaki da yanka Allah ce ba ta rabi shine kuram jika ɗari ce an ba ta ko ba ta ba yanzu tun da shi ya saki sai a ba ta jika hamsin ya rike jika hamsin an ba ba ta ba an ko an ba ta ɗari ta ka hamsin ko ba kwanta ba in kai ka saki kun ba ta idda yau aka yi wannan abin da sahi ta baka kuɗin ka jika hamsin da magariba ko da asali ya bata almai sabo kuma kai ta gidanta a ran nan Allah ce muke mu ci gaba Allah sai wani ba Allah ya ce yana bar addu'a
to Allah biya bukatun mu da kai gaba daya to sai wani shi kuma yake tambaya game da wannan sallah ce kamar nafila da ake yi kayan azahar ake yin raka a biyu ko hudu haka ya ce wai ana iya yin ta kamar bibi ne za a yi ko kuma ana yin hudun gaba ɗaya duka kuma ana iya karanta fatiha da sura ce
asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa salatul layl wan nahar masana masana shi zahiran abun ba mutane bane ba sallar dare adatan yau da kullum bibi ake ayi bi a sallama ayi bi a sallama to amma magana karatu kuma zaka karanta fatiha da surar da ka iya babu sharadin sura kaza duk da abin da ka iya zaka iya yi to kuma misali ta kama wata ran sai kai hudu kai dambale sai ka zarce sai ka zarce baka zama baka tashi kaga inda sallar farilla ce ya ce kai kabli ko in ka miƙe ka dawo a ita nafila ko taran ta yi halitta kana iya raka hudu in kai raka hudu annabi wata ran yayi wata ran in haka nan kai kana iya raka hudu zungur ka zamana kai ta shabu kai sallama naka dai babu kumci akan nafila ko a karanta sura kaɗai ma ka tsaya fatiha kaɗai ma matsala komi illa rawa'iya ne rawatib da ake kayan azhar ana akwai raka'a da ruwa da ta kawo biyu kayan azhar biyu bayan azhar akwai ruwa da ta kawo hudu kayan azhar biyu bayan azhar akwai ruwa da ta kawo hudu kayan azhar hudu bayan azhar duk wanda kai sunna kai fata Allah amsa kuma na'am
wannan mai tambaya na gaba yake cewa wai a salatu tasbih a raka'a ta biyu ana sallama
to shi nassin hadisin bai kawo ba sallama ko rashin sallama kun ya bani raka hudu illa an samu cikin malaman tabi'a Abdullah bin Mubarak rahimahullah yana cewa in ta dare ce kai tahiyya kai sallama ka tashi ka kawo wata raka biyu daban manan wai fa'inta ce kan abin ba nassin bane ka kawo dan haka kenan kai baka lahi ba shi dai yin sallama ko yin sallama bai bata sallai don aka yi sallah da raka hudu an same ta kuma tasbihin da ake nema da riko a ce an samu ba abin da ke canzawa bayan sallama
to sai wannan yake tambaya cewa menene matsayin son zuciya
haramun ne
to sai mai tambaya na gaba yake cewa iya so a mai bayani farata ban takasa ilahu hawahu wannan son zuciya alhawa babu asalin halaka asalin halaka ta al'umma sun bin son zuciya ne mai son zuciya ga shari'a da ta ce amma kai ga ga amma da ra'ayin kai ka tabbatar ga shari'a da ta ce amma kai ga kai kurin gaskiya kurin ra'ayin ga ga da misa yan wake cewa mutum mai imani sai ya hihita Allah da manzon shi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan komi misali yanzu abdul da ce Allah ya ce kaza ga ni Allah ya ce ayi amma kai kaga kai kurin ga na kai so ko ga na ka saba kaga anan akwai ake son zuciya hadari ne abun abun wanda ce wannan abun bauta ne bauta bauta bauta bauta wani ce sai Allah ka cewa afarata man takaza ilahu hawahu wa dalla ala ilm Allah ce baka gaba wanda afarata man takaza ilahu hawahu baka gaba wanda yake son zuciya zama abin bautar shi Allah ya kira alhawa akwai masu bautar son zuciya me bautar zuciya abinda ranka ya mai shine daidai ka halitta ka haramta shine an bauta kun ga hujja gaban ta kai aiki da da ra'ayinka hadari ne ake son zuciya Allah mana kariya kan shi
to wannan yake so wai a mai karin bayani kan bin gaban mai sallah
bin gaban mai sallah haramu ne kuma misali annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa duk wanda yace law ya'lam ma huwa bayyana da musalli da kana an kifa lahu 40 khairan lahu min an yamuru bayyana da jama'a nan waye cewa inda mutum mai hucewa gaban mai sallah ya san irin zinihin da yake kan shi da ya tsaya a wannan wurin arba'in arba'in awa arba'in kwana arba'in wata arba'in shekara arba'in babu ruwaya wata inganta ingantata lahiyayya wata ƙayyade wannan arba'in kin akwai wata ka arba'in na harifan ita ba ta da inganci to ka ɗauki ma kowane kin ne kai a ce minta arba'in ne ma na ana karantar da kai haɗarin gittawa gaban mai sallah inda ka san zinihin da za ka samu da ka tsaya arba'in ɗauki ma kwana ne wata arba'in ne abin da ke neman girman ka sani kenan na ana karantar da kai ka yi haƙuri daga gitta gaban shi inda babu sutura ma inda sutura ba matsala ko ke laihi ne kai kuma mai sallah ka yi ƙoƙarin sa sutura a gabanka ko ka yi sutura da katanga ko na gimshiki haka ake eh kai ma shi lahinka Allah taimake mu.
to wannan ya ce wai iya sallah ce mai raka a hudu a raka ta biyu da ya yi wannan sai mance sallama ya zai yi wai da ya gyara wani Eh, hadisin abu kwata da eh, kai muƙada naga cikin sahabbai idan cikin sahabbai ke bada ka mugira tun shuba mugira ne mugira tun shuba eh ruwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tashi a raka'a ta biyu wurin zama ya ce fa in ta maƙa'ima in ka mai tsaye cak fala da jita kakka dawo ka zamana falin su maƙa'iman falar ji in baka mai ka zabura ka yunkura sai ka tana kayan ka mai ko da ka ragar ƙasa dan mai koma ka zamana ba kabul ba ba adi amma wanda ya riga ya meke ya bar zaman tahiya ya mai tsaye cak hetuna to annabi ce kai dawo zaka ta gabar sallaka in ka da sallah gaba dai kaf ka zo ka yi tahiya ka wa annabi salati dukkan addoyinka maimakon ka yi sallama baka sallama sai ka faɗi ka yi sujada guda biyu wanda ake cewa qabala salam kayan sallama wanda ya bar zama na hurku amma akan mantuwa ko jahilci sai ya dawo ya zauna wannan kuma ya yi kuskuren bai bata sallah amma dai sai ya bashi wa nahi bada tunda karin tsayuwa ne sai su ji da bada salam kaji abin da za ka yi wallahi wallahi to eh malam wannan ke cewa wai suna so a maimaita musu wai addu'o'in da ake yi da magariba eh, da asuba kuma da magariba
A- akwai dai nasa addu'a da muka karanta wadda manzon sallallahu alaihi ke cewa wanda ya karanta ta za a bashi hasana goma a kankare mai zinihi goma a daga mai daraja goma a kowace ɗaya kuma a bashi kariya daga shaidan a wannan wuni ba mai kawo aikin da ya yi wanda ya yi nashi kace dai wannan addu'a ce ina ga ta bayan sallama sallah asuba ko magarba kahin ka canza wuri ka karanta addu'ar kama haka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kauha goma bayan asuba ana yi haka bayan magaraba ana yi kuma haka ruwa ta ɗari ma kana iya yi Eh, a takaice wannan su ne addu'o'i da suka zo bayan magaraba da bayan sallar asuba kai ta ta kullum kana iya yi Na.
to wannan malam suke tambaya cewa wai eh, mai taɓuwa hankali ta mahaukaci wai iya iya gado iya gadon uwayen shi kwarar iya gado iya da wakili makwacin hauka bai tole bai tole gado iya gadon sai a ba wakilin shi a iya bukatar ci ko iya bukatar sha iya bukatar kulawa iya bukatar sutura da komi da makwanci hauka bai tole gado a takaice
wata bai rana sai take tambaya cewa kamar tambaya ta tambaya da bayanin tana tambaya ne wai- wai abin da ya shahi wai in mutum ya yi imani wai ya iya yake ga- ya gane
imani gane imaninka kana bin abin da Allah ke so kana bar abin da Allah ya ce a bari shi na imani dama ka kalmar shahada kana bin umarnin Allah hani kana kaucewa shikenan me takawa dama shine wannan kauce ma abin da ya shahi mana wannan kuma imani yarda da Allah kenan yarda da hukuncin Allah ya ce kai sallah kai azumi kai imani da samu Allah wannan ka- ka imani da Allah da mala'iku da ran lahira da littawai da manzanni duka wannan imani kadara shi yake imani to kuma a tabbata alama imaninka a ga kana bin hukuncin da Allah ya yi abinda Allah ya ce a yi na ibada ma'amurat kana yi kuma ci na wahi abinda aka ce na hani kana bari shi ne imani shi ne iman haƙiƙa eh Allah ta tambayar muke ta ta gaba tana Eh.
cewa kamar addu'a ta kare yara ita ce bata iya ba ita ke cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq to in kika ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma a da kika ma kanki Allah kina neman Allah ya kare ki daga sh- sharrin da kalmomin Allah masu cikakku da sharrin abin da Allah ya halitta duk sharrin komai na halittan Allah amma in yana zaki ma ta zaki u'iduka kina ina neman maka kariya yara in mace ce wa izuki ina neman miki kariya da kalimatin lahi ta mati da kalamomin Allah cikakku min kulli shaitanin wahama daga dukkan shaitan da dukkan wani abu dai wa min kulli ainin lama daga dukkan wani ido wanda ke kandin maka wanda shine kenan yaro ko za a yi mace ce wa izuka ke taki ne a uzu bi kalimata ni ne nake neman kariya da kalmar wanda cikakku amma yaro uizu ka ina neman maka kariya ne Allah taimake mu ta malana mai tambaya na gaba yake cewa wai kasar kamar mutum ya tafi balaguro wani gari kuma hutowar ta gagara ya bai bai taho ba wai zai ci gaba da yin kasar in dai bai yanke zama ba ko da fikin malikiya wanda suke samun sabani wanda ya zo gari ya san kwana nawa zai- amma daman ka ji irin musamman zuwa misali wani babban birni misali ko mara wata ana ba ka da wani gari na kare gobe a baka da dubu ka je ka dawo wannan ko shekara za ka yi kullum kasar da sallah za ka yi ko da fikin malaki amma haka yake to illa wani sauƙi na musulunci idan mutum yana gari zamananne cikakken gari ka je wani haraka kana kasaru in akwai limami ratibi za ka iya zuwa ka bi shi ka yi sallah cikakka irin ta 'yan gari in sallah ta kama ka kai ɗaya sai ka san sallah ka ka yi nan ka nan ba matsala mutum zai nemi ƙwarin ribata da samun jami'in sallah in so kuma in ta kama kai ɗaya ya kai ƙasar sallah ka har allah sa ka dawo daga wannan garin matuka ba zama kai ba ka ajiye kaya ka zama ɗan gari za ka sallah ƙasaranka a zuhur la'asar da isha ake ma ƙasar magarba tana tana na ukunta asuba tana na biyun da su bu su canzawa na'am sai wannan yake tambayar cewa wai a sallar enafila sai sai ya samu rafkarwa wai zai musu suma eh, wani abin sujada wani abin kabila da ba duk ko a ita nafila sai ka haɗa rabkanuwa ta mai misali nafila don ka bar sura ko wani asircewa ko bayyanawa ko ka wuce zama duk ba ta komi nan ba komi a kanta Eh, ya da- misali amma misali nafila ma misali wani sujada uku- biyu kai uku misali ka gani a biya tabbata ya kai bar salam wai ɗaya mai yawa Eh, a wannan ɗaya ka biyu ka bata babu ita duk kada kawai sujada ɗaya babu babu Eh.
malam sai wani yake tambaya ce ko kuma yana cewa a yi addu'a wurin shi Allah kare mu daga wannan fitintunan na zamani
to an wani ga duka ana ga lokacin namu ya zo kusan ƙarshe muna fatar allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana kumshi da ake ciki na rayuwa ta ɓangaren addini allah warware mana allah ka mana warware wannan lamarin da wuri allah ya kiyaye mana wannan fitina ta wannan musiba ta wannan rashin lahiya allah kare mana ita da dukkan duniyar musulmi gaba daya kuma Allah warware duk wani kunci da ake ciki na sallah hana sallah ko ce muna hata Allah ka warwara amin a cikin gajeren lokaci amin ya haka muke fata ga Allah subhanahu wataala dan ba abin da dami abin kaman shi na wata Allah warware mana wannan fitina Allah ka saukinta Allah ka duk abin da zai ka matsala duka kasuwa gari tahiya komi Allah warware a buɗe komi kuma mulakin Allah kauda mana shi gaba daya amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من الس- من البرص والجنون والجزام وسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيل الأسقام اللهم قد هوائجنا اللهم قد هوائجنا اللهم قد هوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته